فاغفر له أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستاذنوك فاستاذنوك للخروج فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدني لنا بهذا المحضر وتعطي في نظرة تأتي لنا بالزفر منا أتكلم عن سورة من جرمى بأنفسنا سورة التوبة سورة تترى أتكلم عن لتابنا القرآن ake mun kwana inda Allah tabaraka wa ta'ala yake gaya wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam cewa istaghfir lahu aw la tastaghfir lahu ka neman masu gafara ko ka neman masu to ka dai sani Allah ta'ala ba zai gafarta musu ba A- Allah ya ce mu annabi in tastaghfir lahu 70 marratan idan ka nemo musu gafara sau saba'in falan ya gafi da Allah lahu har abada Allah bai musu gafara da ya ce lam yana yiwa nan gaba a yi musu gafara to amma cewar da ya lan ya bada har abada gafara ba ta samuwa gare shi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce zalika abin da ya sa Allah bai musu gafara لأنهم كفروا بالله سبول سن كافر شيم الله ورسوله سن كافر شيم منظر الله إلا ذلك أبن ديكا ونن أنهم ليسوا من المسلمين munafukai dai ba su cikin musulmi to idan ba su cikin musulmi menene matsayinsu shi Ibrahim ya ce kubbar kafirai ne da haka munafuki kafiri ne faɗi ya bayi إن الله ubangiji la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah bai gafarta ma a tara shi da wani amma duk abin da wa- ba wannan ba Allah na yafewa da haka annabi ba ruwanka da munafukai bari neman masu gafara ko kayi sau saba'in Allah bai karɓan musu wannan gafara da kake neman masu wallahu ubangiji la yahdil qawmal fasiqin ba zai shiryar da mutane fasikai ba al muhallabun wayanda suka zauna gida an tabuk suka ki zuwa yakin tabuka fariha sun ji daɗi da maka'adihim saboda zaman su gida da suka yi khilafa rasulillah bayan wucewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wajen yaki ai farihu bi qu'udihim sun yi farin cikin zama gida saboda ba su samu zuwa yakin tabuka ba wa karihu suna kyamar an yi jahilu bi amwalihim su yi jihadi da dukiya wa anfusihim da rayuka fi sabilillah saboda ɗaukaka addinin Allah me suke cewa wa qalu munafiqai na ce masashi qala ba'dhum li ba'd la tanfiru fil harb kashe da ku da fita a cikin garjin zafin rana wannan irin rana da ake kodawa kamar ta yanzu to ya za a yi kai kake cewa za ka je jihadi kashe da ku da fita ilal jihadi zuwa yaƙi fil harb lokacin basara قل يا موسى يا رسول الله ثم كوسي نار جهنم وتر جهنم أشد حرا تافت سنن زافي من تبوكا تكزاك رانا تبوكا فالأولى أشياء هنا كماتا أن يتقوها سجدوا رموت جهنم إلى الجهاد سجدوا في جهاد to suna cewa kada a fita fil harri a wajen za a cikin zafi to ka gaya musu naru jahannama wutar jahannama ashaddu harran ta fi tsananin zafi daga zafin ranar tabuka law kanu yafqahun da sun san cewa wutar jahannama ta fi bala'i daga zafin ranar tabuka ma ta hallafu anka da ba su jinki ga barin bin yaki ba to zaman da suka yi gida suna ta jin daɗi faliyata haku kalilan su yi dariya ɗan kaɗan a nan duniya duk dariyar da za su yi bakin rayuwarsu ne wani shekara hamsin wani saba'in wani tamanin wanda ya kwari ya karko mai shekara ɗari to ɗan dariyar shekara ɗari ana danganta ta da kukan shekara dubun dubbai ba a haɗawa kukan lahira kuka ne na har abada ita ko dare da za su ta ɗan lokaci ne bakin rayuwarsu kuma ko ko bakin rayuwarsu a sanda suke farke sanda suke bacci gwiwa su yi dariya a lokacin don haka dariyar su yi ɗan kaɗan wani ya hukun kasiran amma su sani za su yi kuka mai yawa fil akhirati idan mun je lahira jaza'an wannan shine sakamako bima kanu yaksibun na mugun abin da suke aikatawa ai wannan abu da suke yi to khairun an halin ya fi halin dariya da suke yi annabi sallallahu alaihi wasallam na ce masahabbai law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani la tahittum qalila wa la bakaytum kathira da kun yi dariya ɗan kaɗan da kun yi kuka da yawa duk mutumin da kaga yana ƙyalƙyata dariya yana tunturewa da dariya to wannan imanin shi na gaggi inna Allah tabaraka wa ta'ala shi Allah tabaraka wa ta'ala in ji shehu yursilul buka ala ahli nar zai sako ma yan wuta halin kuka faya bukuna su yi ta kuka a haƙaban shekaru dubban miliyoya shi ne alafin minasiri shekaru dubban suna kuka ba kakkautawa har sai hawayensu ta sa kurkukutun su ya kese saboda yawan zuwa da za a sako jiragen ruwa da tana iya gudu a cikin hawayen yan wuta za su yi kuka shekara dubu suna kuka idan suka yi kuka sai su ce to kun ga wani kukan shekara dubu bai yi amfani ba ai musulmi ba a wanda suka samu na kusanci ga Allah sun same shi ne saboda a duniya a duniya yamiruna ilal kari sujjadar warkiya akwai inda za ka ga sun faɗi suna kuka to kukar da suke a duniya shi ya ba su girman da suka samu a lahira idan suka yi kukan shekara dubu bai yi amfani ba sai su ce abin da ya kamata na su biyu ya zo mu dawo mu yi haƙuri almuslimuna musulmai ma wajadu ma wajadu duk girman da suka samu a lahira ba su same shi ba sai saboda suna da haƙuri idan suka yi haƙuri na shekara dubu suka ga bala'in ya ƙaru sun yi kuka bai yi amfani ba sun yi haƙuri haƙurin bai yi amfani ba to nan ne za ka ji suna cewa sawa'un alaihim sawa'un alaina ajzibna am sabarna ma lana min mahis sai mun dai gano da mai kuka da mai haƙuri duk ɗai ne ba mu da wata makarkata ga barin azabar Allah Shurran radiyallahu anhu ya ce wannan jaza'an wifaqan sakamako ne wanda ya daidai da aiki lokacin da Allah ya aiko annabi gare su sai suna ta sawa'un alaihim an zartum am lam tundiru ai qur'ani tace duk ɗai ne ka musu gargadi ko baka yi ba ba su imani su ma kafirai da suna ba da labari ga kansu sai suna cewa sawa'un alai alaina aw asta am lam takun min alwa'izin mu duk ɗaya ne gare mu ta wani wa'azi ya rasulullahi ko ba kai ba abinda muka saba yi na rashin biyayya ba za mu bari ba to shi yasa su ma da suka je lahira sai Allah ya musu sakayya sai Allah ta'ala ya ce isbiru aw la tasbiru sawa'un alaikum ku yi hakuri ko kuma ku yi hakuri duk ɗaya ne su ma da kansu sai suna cewa sawa'un alaina atazina am sabarna ma lana min mahis duk ɗaya ne da kukan da za mu yi da hakurin da za mu yi duk ɗaya ne gare mu bai iya tsere da mu daga azabar Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yana ba mu labarin ranar tashin kiyama yana ba mu labarin musiba da fitinar da ke cikinta sai yake cewa لو تعلم البهائم من الموت ما يعلم بنو آدم da a ce dabbobi Allah ya sanar da su cewa mutuwa na zuwa akwai rana da ke zuwa yan an mutu an mutu idan ko ba a dawowa ma akantum min hasabina da ba ku samu wani rago mai mai wanda za ku ci ba da a ce dabbobi suna da labarin mutuwa irin yadda yan adam ke da labarin mutuwa to gaskiya da ba wanda zai ci wata dabba mai tsoka yana ci yana dariya yana wannan dabba ta yi mai to da ba za ta mai ba shi yasa annabi ya ce law ta'lamuna ma a'lam da kun san abin da na sani la tahittum qalila dariyar ku da ta zama ɗan kaɗan wala makaitun katira da kun yi kuka mai yawa a cikin hadisin yace wala harantum ila sa'ada taj'aluna ila Allah da an gan ku dadi kuna kuka kuna ƙara kuna cewa Allah ya cece ku da haka ranar tashin kiyama rana ce mai haɗari rana ce mai ban tsoro kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ita ranar tashin kiyama za ta auku ne ranar juma'a da haka duk wanda ya ce baka san ranar tashin kiyama ba ka ce mai i a'a wanda ka sanar da za a yi tashin kiyama sai kai sauri ka ce i a i na sanar da za a yi tashin kiyama hadisi ya gaya mana cewa za a yi tashin kiyama ranar juma'a bayan juma'a kafin la'asar tsakanin juma'a da la'asar a lokacin ne za ka ji wata irin farar kwatsa ta tsawa ta jiro wa duniya duk an mutu gaba ɗaya to amma wace juma'a ce za a yi tashin kiyama Allahu a'lam Allah shi aka sani. Don haka ranar tashin kiyama rana ce mai ban firgita, rana ce mai ban tsoro, kuma rana ce da tana tafe Allah ta baraka wa ta'ala ya ba mu sa'a a cikinta. Allah ta'ala ya ce fa in raja'aka Allah idan Allah ya maishe ka min Tabruk daga garin Tabruk ka samu dawowa Madina idan Allah ya mai da kai gida lafiya ila ta'ifatin minhum zuwa ga wata jama'a daga cikinsu daga wayanda suka ki zuwa jihadi fastazanu kal khurul suka nemi izinin ka na su fita yaki tare da kai to ka ce musu lan takhruju ma'i abadan ba za ku sake fita yaki tare da ni ba har abada ولن تقاتلوا معي عدوا بذاك يا كل مكي تعالى نيبا ها أبدا إنكم كن رضيتم بالقعود كن يدد زواجدا أول مرة كرم فرقو فقعدوا يزنا باكو داما نامكو إذني كن زمانكو مع الغالبين تعالى وإن في زواجدا سوني ماتا ديارا دوين دباسو زنافيا نعم
ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا وجاهدوا مع رسوله استاذنك أولو الطول منهم وقالوا وقالوا ذرنا لكم مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون
Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wata sabuwar doka ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yace daga yau ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala tusalli ala ahadin minhum kada ka sake yin sallah ga wani daga cikin munafukai mata wanda ya mutu abadan har abada kada ka yadda kai musu sallah har abada kake musu sallah dalilin saukar wannan aya lokacin da abdullahi ibn ubay ibn salulin ya rasu ko da ma shugaban munafukai ne wayanda ke biye da shi mutum dubu na munafukai bayan an dawo yakin badar mustalaf inda yake cewa la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azzu min hal azalla idan mun koma madina mai girma zai fitar da kaskantacce a cikin madina abdullahi ibn abdullahi ibn ubayy shi mutumin kirki ne ya tara kofar gidan shugaban munafukai ya hana shi shiga gidan shi har tsakiyar dare ana sanyi ga tsohona makarkata an hana shi shiga gida sai abdullahi ibn abdullahi ibn ubayy ya ce yau ba ka shiga gidan nan sai yan annabi ya aiko ya ce a bari ka shiga lita'alama annaka antal azal wal rasul huwa al a'az ka gano kai abba kowa ba annabi shi adda isa har gidan ka yau ba ka shiga sai annabi ya yarda aka je aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam ga abdullahi ibn abdullahi can ya tare ubanai ya hana shi shiga gida ana jiran annabi ya ba da dama annabi ya aiko shi to a bari ya shiga gida sai shi to ta so ka shiga gida ka je kunya ya ce ta so ka shiga gida ka je kunya ya lallaba ya suɗa ya shiga cikin gida to shi wannan lokacin da lokacin mutuwar shi ta yi rashin lafiya ya kama shi mai tsanani ya gano mutuwa zai yi sai ya kira ɗan shi abdullahi ibn abdullah ko da ma mutumin kirki ne ya ce ka je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka ce ya aiko wanda riga ta yi a yi mallufafa da ita idan wani kiri da munkar sun zo Marwan kuka ma na biyu ka sai ce ga riga ta yi dan ya samu sauki. Kuma ina so ka gaya ma annabi in na rasu ya mani sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko rigar shi ya baya a kai ma shugaban munafukai ibnu ubayy sai sahabbai suka ce ya rasulullahi wannan sutura suturar kace ya za a yi ka ba da ita ga makiyin Allah ka ce wai ga ta nan ya sa bai kamata ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wannan rigar tawa ba ta amfana mashi komai wajen Allah saboda sharadin amfaninta ya zamo ya yi imani na gaskiya kuma ya zamo yana sona to shi kuma tun da bai sona kuma bai yi imani da ni ba wannan sutura ba ta ga ba ta yi mashi maganin komi yace kuna tuna ranar da aka riban tori babbi ranar yakin badar babana abbas bai da riga ibnu ubayyin shi ya ɗauko riga ya ba baba abbas ya sa to wannan alherin da ya muna na ba da riga abbas ya sa shi ne muka biya shi yau zai mutu ga rigan mu nan da aka kawo ma ibnu ubayyin rigar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ya ce to shi wannan rigar ba ita yake so ba shi ya nufin jasi ta jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake saye da ita ita yake so a bashi amma wannan rigar ta mai karama ba ita yake bukata ba a je a gaya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi tasi wadda a cikin shi ita yake so ya sa muna muna ba muna da da shugaba mai girma Khalifa da Ibrahim Allah ya kara mashi lafiya Allah ya saka mashi da alkhairi to sai Abdullahi ibn Abdullahi ibn Ubayyin yace to lallai shi wannan rigar a mai da ita a gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son riga ta ci
Ibrahim ku koma can sai masu harkar kuma. Ɗan kola, ɗan kola, na yamma.
sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya fi son rigarta da jikin manzon Allah bayan an kawo mashi rigar sahabbai suka ce ya rasulullah yanzu rigar jikinka za ka ba maƙiyin Allah ya sa manzon Allah ya ce ku bari in ba shi wannan riga ba za ta yi maganin komi ga Allah ba ina fata ina ƙaunar mutum dubu su tuba daga munafunci su dawo daga rakiyar ibnu ubayyin saboda ganin ya nemi tabarrukin rigata shi abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsara shi ke tabbata mutanen madina kabila ce guda biyu akwai ausu akwai hazrat suna zaune kara zube ba shugaba ranar sai aka yi mitin aka ce a samu wanda ya fi kowa hankali a samu wanda ya fi kowa gogewa da laura na rayuwa a ba shi shugabancin garin madina abun mamaki duk garin ausu da hazard sai suka yi ittifaki cewa babu wanda ya kai abdullahi da ubayyin dattako da natsuwa da kuma hikimomi da sanin rayuwa an gama shirin komi za a naɗa shi sarkin madina manzon allah sai ga musulunci ya bayyana sai ana magana cewa sahabbai daga makka sun fara dawowa madina to ana so a rantsar da shi sai aka ce a ɗan saura ana ƙoƙarin rantsar da ibn ubayy sai ana ɗan saurara ana cikin saurare sai ga manzon Allah ya shigo garin madina nan da annabi ya shigo madina sai ɗan gari na tsala al-badru alaina min saniyatil wada wajaba shukru alaina ma da'a lillahi da ayyuha al-mab'uth fina ji'ta bil amri al-muta ko da ma ba su da sarki garin amma kaddara an gama mitin za a ba Abdullahi da Ubayyin sarauta sai ga annabi ya shigo to wani na zama sarki ga manzon Allah ga annabin Allah mai an san wahayi daga Allah kai tsaye to shi kenan sai magana rantsar da Ibn Ubayyin sai ta shakara da ta shakara to duk ya tuna ba don zuwa annabi ba yanzu shi a sarkin Madina ba sai ya bai daɗi ba ba sai ya zama duk abin da aka yi an yi gaba sai ya yamma ya an yi kudu sai ya arewa duk abin da aka bari sai ya abin sharhi wanda da dai tana sabon gwamnati ai da wancan gwamnati ce wanda aka so ran tsawa ita ba haka za ta kaza za ta kaza ba to kun ji asalin minafircin garin madina to kuma sai da ya zama shi ibnu ubayyin yana da mabiya sun fi gudu a cikin madina manzon Allah to shi ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bari a bashi riga yana yiwa albarkar bashi rigar nan da sallar da zan mai ta sa su tuba daga munafurci lokacin da suka ga mai gidansu zai mutuwa yana kamun kawa a bashi rigar manzon Allah a roƙon mai annabi ya mai sallah sai suka musulunta Imam Sawi a cikin hashin Sawi ya ce bayan rasuwar Abdullahi ibn Ubay ibn Salul an samu munafiki dubu sun tuba sun bi munafurci sun dawo cikin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan Ahmadu Papa annabi zai yi sallah sai na umar ibn khattab wanda annabi bai faɗi a hakkin shi law kana nabiyyun ba'di la kana umar ibn khattab da Allah zai aiko wani annabi bayana to wanda za a aiko umar ibn khattab yace ko wata al'umma akwai wa'anda Allah ke ba labari al'umma ta idan akwai mutanen da Allah ke fira da su to umar ibn khattab yana cikin su to shi umar ibn khattab ya ga annabi na ta ƙoƙarin ya yi wa shugaban munafukai sallah sai ya yarda sai na umar ya zo ya shiga tsakanin annabi da gawar ibnu ubayy ya ce a tusalli ala aduwillah annabi ya za ka yi ma maƙiyan allah sallah la tusalli alai annabi ga umarni daga mabiyanka sahabinka umar ibn al-khattab kada ka yi sallah قال كذا يوم كذا قال كذا يوم كذا ka tuna ranar kaza ya ce kai an kaza ya ce ma kaza wa fa'ala kaza wa fa'ala kaza shine yayi kaza yayi kaza manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a bari in mace sallah to sai jibril ya sauko ya kama hannun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana manzo Allah ya ma ibnu ubayy sallah yace wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wannan tana daga cikin muwafaqatu Umar akwai abubuwan da idan sai da Umar ya faɗi sai Qur'ani ya sauka daidai da yadda ya faɗi sanda aka yi masanyi da Aisha azafi cewa ta yi zina da Safwan sai sai na Umar ya ce ma manzon Allah wa ya ɗaura maka aure da Aisha ya ce Allah kana zaton Allah ya ce amanar ka ya ɗaura ma aure da mazinaciya sai ce a'a sai ce subhanaka hada burjanun azim wannan tsarki ya tabbata ga Allah wannan kiran ƙarya ne ga sai da Umar aka fara yin subhanaka hada burjanun azim sai ga Qur'ani ya sauka shi ma yana cewa subhanaka hada burjanun azim lokacin da aka gama dawafi bakwai sai da Umar sai ya kalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ala nattahidu min maqami ibrahima musalla annabi baka ba mu dama mu rika yin salatu tawafi bayan maqam ibrahim sai qur'ani ya sauke na cewa wattahidu min maqami ibrahima musalla lokacin da yana son a sa kulle kowa na faɗa ma manzon Allah cikin gida kowa na faɗa manzon Allah cikin gida to shi kenan sai aya ta kulle ta sauka ga manzon Allah saboda sai na Umar ya ce a sa kulle wannan suna cikin muwafaqa ta Umar da wannan aya ta sauka malaika Jibrilu ya rika hannun manzon Allah ya ce la tusalli ala ahadin minhum ma ta abada annabi Allah ya ce kada ka ƙara yi wani munafiki sallah da yau har abada sai na Umar ya ce ina mamakin ƙarfin zuciyata annabi Muhammadu shi ne annabin annabawa, ƙarshen annabawa amma ga shi zai yi sallah ga munafuki amma ina tattare shi. To ashe abin daga Allah ne ba daga gare ne ba. Yana daga abun mamaki idan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana bacci ba wanda ya isa ta da annabi. Saboda duk wanda ya kuskure ta da annabi yana bacci la'ana da azaba tana iya saukan mai. saboda kila annabi na an san wani wahayi ko sako daga Allah to kaddara ta ce ba ka zo ka tare annabi ka ga ba sa wasu a cikin Allah ya ce ya la'ani ka to shi yasa idan annabi na bacci ba mai karfin halin zuwa ya tare annabi mutum guda ke iya tada annabi kun san kowa ne ne sai na umar sai na umar in aka ga annabi sai ya makara alfijir ya bullo annabi bai farka ba to shi bai gudun ko ta kwana sai a ce sai na umar wallahi annabi bai tashi ba sai shi kuma ne ta muku shi shi kadai ne zai zo ce Allahu akbar Allahu akbar wajen kunna annabi ya kai sai annabi ya firgita ya sabura da ya sabura sai shi ya rasulullahi lokaci ya yi a tashi a sallah to kaga matsayin sai na Umar kenan a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi na son sai na Umar kwarai kuma yana daga abubuwan da yayi Shugurani ya ce Umar ibn al-Khattabi fa taharruba ad-dunya sai na Umar idan an kasa duniya hudu to shi kadai sai da ya buɗe rubutun duniya idan ka ce duniya gari dubu ɗari hudu ne to ka kasa su gida hudu to kashi ɗaya rubu'in duk sai na umar shi ya kai musulunci a wuri Allah ta'ala ya ce kada manzon Allah ya sake yin sallah ga wani kafiri har abada wala taqum ala qabrihi kada ka tsaya bakin kabarin shi lidafnin dan za a rufe shi aw ziyaratun ko ziyara idan munafukai kafaru billah sun kafirce mu Allah wa rasulihi sun kafirce mu manzon Allah wa matu sun mutu wa hum fasiqun suna fasikai wannan shine Abdullahi ibn Ubay ibn Salul shugaban munafukai na duniya ya mutu yana kafir da haka wala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum dukiyarsu da 'ya'yansu ya Rasulullah kada ta burge ka kada ta baka shawa inna ma yuridu Allah Allah na nufin an yu'azzibahu yayi musu azaba biha da tara dukiyar nan da 'ya'ya fi duniya a nan duniya wata zahaka kusurin rayukansu ta fice daga jiki wa hum kafirun suna kafirai shi ne ce wannan aya ta ta maimaituwa a wannan sura abin da ake so a gaya ma yawan dukiya da yawan 'ya'ya azaba ne a duniya azaba ne a lahira shi ne ce kaga samun kuɗi akwai wahala sannan in an samu kuɗi tsare su kan asaci akwai wahala akwai wani mutum yana ɓacin wasu fulanin daji cewa ba su kula da jam'in sallah ba su ibada ba su abubuwa abin da Allah ka so duk shekara sai ya je garin su yana musu wa'azi a kula da ibada a rika sallah a rika kaza a rika kaza to da ya tashi komawa gida suka samu wani ɗan maraƙi irin shi ɗarin maraƙi wanda ya bai da hankali bai da biyayya sai aka ce to an dawo kala mu duk wa'azi ya yi daɗi muna godiya kuma ga sallama sai ce nawa ne ne aka ce naka ne malam ya ce ni dai aka ce ni ke dai ya ce to na gode malam ya baro gari da rana bayan sun kai tsakiyar daji dan maraki ya kace kulawa sun san halin dan maraki malam ya taro dan maraki ne ya taro dan maraki yana kai dai har muhtarin azumar ya wuce ba kamo dan maraki ba Allah asan muhtarin ta ya wuce ba kamo dan maraki ba da ya gama garima ta kusa sai ya dawo ƙauyen ya ce don Allah a taimaka mana dan marakin nan da kuka ba ni sadaka na yi biya na yi biya na kasa kama shi ko an zuwa da na asabar samu yi baga rana za ta waye suka ce to malam kai mai dan guda balle mu da an da su da yawa kullum in ka zo sai kai ta bacin mu mun ki sallah mun ki kaza mun ki kaza to yau ga dan mulki guda ya hana ka azur ya hana ka sallah ya ce to a dai hakuri suka ce ai ga nan ya dawo garki sai aka samu ne kora mai sannan ya ranka azur da asar sannan aka wuce To da ka shagaltuwa da dukiya musiba ne bala'i ne. Idan Allah ya baka yadda kake ba abin da ya fi shi. Qalilun tu'addi shukrahu khayrun min kathirin la tu'ti shukrahu. Allah ya baka kaɗan da za ka yi godiya ya fi Allah ya baka abu da baka ya gode ma Allah. Sura radiyallahu anhu ya ce ka ga neman kuɗi yana da wahala. Sannan in an tara kuɗi tsare su akwai wahala. kullu musibatin fil mali azabun sannan duk kaddara idan ta fada wa dukiyarka ko hadarin mota ko faɗuwar mota ta yi lodin shanu za ta je Legas ko ta ɗauko tanki daga Fatakwal ta faɗi ta kama da wata duk inda wata musiba a dukiya take wata irin azaba ce kuma dole ka rabu da dukiyar nan ko dai ka ce ka mata ko ta ce ta baka shi dukiya ana ce mai maru min almairi saboda yana raba mutum da Allah kamar yadda ka san azhabu zinariya min aljihabi yana tafiya ya rabu da mutum ya dai isa cewa in kana cin kisa ko mi zaman ka bankin ruwa sarkin ruwa in ɗari biyu ce ko ɗari biyar sai ka canza a baka ruwan sha sai ka canza a baka burodi sai ka canza a baka kosai in kana son kuma kuɗin sai sun rabu da kai sannan bukata za ta biya ashe ka ga zahabu min al-jihad daga tafiya ne da annahu ya zahabu an sahibi wal fidda ita kuma azurfa min al-tafakkuk daga wacewa ne dan haka kullun dinari in ya gama taruwa da azurfa suna wacewa ga bayan mai su wai dama unzila sura idan sura ta sauko daga qur'ani an aminu billah aka ce ku yi imani da Allah wajahidu ma'a rasulihi ku jihadi tare da manzon Allah ulul tawli minhum ma'abuta wadata daga munafukai ista'azanaka sai ka ga sun zo suna neman ka izini wai ka ba su dama su zauna gida ba su iya zuwa yaki Waƙaru sai ka ji mawadata na cewa zarna ya Rasulallah ka ƙyale mu na kun ma'al ƙa'idin mu zauna tare da mutanen da ke gida mata da yara mu ba za mu iya zuwa yaƙi a wannan zafin rana ba. Allah subhanahu wa ta'ala yake razu sun yarda da an yakunu ma'al khawalif su zama tare da waɗanda ake bari gida jam'u khalifatin wanda ake ce ma khalifa wanda ake bari zaune gida matan aure to sun yarda su zama ɗaya da matan aure da yara wata bi'a Allah ya sa yamki ala qulubihim ga zukatansu fahum la yafqahun munafiqai ba su da fahimta har abada lakin rasul
لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Lakinin Rasulu, sai dai shi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, wallazi na amanu ma'ahu da shi da waɗanda suka yi imani na sahabbai da ke tare da shi, idan an ce su je yaƙi, jahadu bi amwalihim wa anfusihim suna yin jihadi da dukiyarsu da kawunansu. Wa ula'ika masu zuwa yaƙi لهم الخيرات الخيرات الله سبحانه وتعالى وأولئك ما سوى جهادي هم المفلحون سوري ما سام ببره مزان الله لسحبشي سوري وإن كيسوى جهادي هم سوكي سام ببره على آخرة سابان منافقين النبي صلى الله عليه وسلم ناتشيوا أربع من كن فيه كان منافقا خالصا أقوى وسنة guda hudu idan suka sauka a cikin mutum ya zama munafiki tsintsa Allah ya tsare za a faɗe su a cikin wannan littafi so Ibrahim radiyallahu anhu ya ce man kana fihi haslatun min hunna wanda ya ɗabi'antu da ɗabi'a guda daga waɗannan ɗabi'u kana fihi haslatun min an-nifaq to ya sani ya ɗabi'antu da wata ɗabi'a daga ɗabi'o'i guda hudu na munafici hatta ya ta'aha sai ya ba aikatawa na farko alama munafiki idan afu yana hana idan an ba shi amana sai ya ci amana duk wanda ake ba amana ya ci amana to wanda munafiki ne wa idza haddatha kadhaba idan ya zo ba da labari ya yi ƙarya wa idza ahada ghadara idan ya yi alƙawari sai ya yaudara wa idza khasama idan ana faɗa da shi fajara za ka ji yana fatirci yana ganci yana maganganu marasa kyau wannan alama ce ta munafici da haka shi munafiki idan wa'ada akhlafa idan yayi alƙawari ya saba fihi tafsir ba kowar alƙawari ba saboda mutum ba ta na iya cewa bana kana sayan lesi na dubu hamsin sai ya ce i kuma ina son takalmi na dubu ishirin kana sayan sai ya ce i bai kaga alƙawari ne ya mata to wannan alƙawarin ba ta ce mai kirmi na cikin Allah ne saboda an ce mai namiki idza wa'ada akhlafa in yi alkawari sai ya saba to idan matarka ta ce haka ta fara zama yan makaranta kai kuma sai ka gwada mata kaji ta ilimi sai ka ce to annabi ya ce duk ƙaryar da mutum zai wa matar shi Allah bai kama shi idan matarka tana son abu kuma kai tsakani da Allah ba ka da abun nan sai ka ce ai kai ba wa gaba ni na karo ma zan so maki na ba da kuɗi a so maki to wannan ƙaryar da kai ba zunubi mutum biyu suna faɗa an yi an yi su shirya sai ka san kana iya shirya su amma sai ka yi ƙarya annabi ya ce ka je kai ƙarya ka shirya su wannan ƙaryar ba laifi cikin ta sai ka je wajen guda ka ce kai wallahi wani ya yi nadama ai ya faɗa da kai bala'i ne ai ya ce ko bacci bai iya yi da daddare in ya kwanta tsoro aka ba shi wai halaki kan karanta in za a kwanta wani ya ce tun da ya fara faɗa da kai kullum da kulloni aka furu da ni sai ka tuna ai ni ba na wasa ba ne ni kullum sai na yi yasin in yi kaza in karanta kaza sai ce ai yanzu ya ce a zo a baka hakuri in ka tafi wallahi ba shi bane wallahi ba shi bane ka ce amma wallahi ni ya ƙara ban ya fi bai to shi ma wannan gudan sai ka je ka ce wani ya ce wallahi ya yi nadama faɗa da kai bai ji daɗi ba in dai ya yi tsoro aka ba shi ya ce ai na san sai ya ga bala'i kaɗai ya fara gani sai a ce a ya ce to kai hakuri to idan ka shirya masu faɗa su biyu ta yi ƙarya wannan ƙarya ba a ce mata ƙarya ga Allah matar ka da ke azama abin da baka iyawa in ka mata yan hikimomi shi ma ba a ce mai ƙarya to da haka cewa a yi alƙawari a saba idan mutum ya yi alƙawari kuma yana da niyyar cika alƙawari sai wani uzuri ya biyo bai cika ba to wannan bai sa a ce mai munafuki amma idan tun tashin farko ko da ya yi alƙawarin bai da niyyar cika alkawarin ya san bai yi, to shi ake ce munafurci shi ya ce wanda wannan abu da ya taru cikin shi fa huwa munafiqun kamil shi ne cikakken munafiki wa man yattasafa bi wahidatin minha wanda ke magana ya karya ko ya alkawari ya saba ko ya alkawari ya yaudara to wanda ya sifantu da wata sifa daga wayannan to shi kuma ya sifantu da wata sifa ta munafici sannan shehu ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum uku ba wanda zai walakanta su sai munafiki mutum uku ne ba wanda zai walakanta su sai munafiki idan ka ga ana walakanta mutum uku to mai walakanta mutum uku din nan annabi ya ce ka sani munafiki ne na farko tsoho mai hurhura a musulunci ba mai tozarta mai hurhura sai munafiki na biyu malami wanda ke aiki da ilimin shi na uku sarki adi shi ya ce wa ƴan uku kowane su ya sifantu da sifa daga sifofin Allah ta gama abincin hurhura a musulunci tsoho ne kabirun fisiri mai yawan shekaru ne wani kabiru wallah Allah shi ne kabiru to duk wanda kaga ya tsuha ya tsuha ya yi hurhura har ya zama ya tankwara to ka girmama shi man asha fil islam hatta shaba fil islam wanda ya rayu yana musulmi har ya hurhura a musulunci to wannan ya sifartu da sunan Allah alkabiru ba mai tozarta shi sai munafiki da haka ka shedin ku da walakanta da tijai ka shedin ku da walakanta tsoffi wal alim al'amin na biyu malami mai aiki da ilimi shi ma suna ne daga sunayen Allah wanda ya zama malami ya sifantu da sifar Allah idan ka walakanta shi ka walakanta mai wannan sifa shi ne Allah sarki adili shi ma ya sifantu da sifa ta adalci dan Allah dan Allah shi ne adili wayannan uku ba mai walakanta su tsoho malami basarake mai adalci ba mai tozarta wayannan guda uku sai munafiki Allah ya tsare mu to ka sani masu imani annabi da sahabbai a'adda Allahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ya tanadar musu wata irin aljanna wadda koramu hudu ke gudana karkashin ta zalika samun gidan aljanna al-fawzul azim shine babban rabo mai girma Allah ya bamu rabo na shiga aljanna وجاء المعذرون ما سكاو hanzari sun zo dan annabi ya dawo gida daga tabuka ya iso madina ya huta to sai ga masu kawo hanzari sun iso min al a'rab daga larabawan daji sun iso wajen manzon Allah domin uzana lahum dan a yafe masu firqudi na rashin zuwa yaki yawan gari mu suna da uzuri da ba zai sa ba su je yaki ba فأذن له سيء الذي مسجد وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وإن ننت سكيم الله دمان دون الله أليا وقعد سنتي زمان سجدا ولا سكت سنة الأمر أليا سكي بادعاء الإيمان سنت سنة الإيمان أليا سكي da haka wa'annan munafukan larabawan daji ko da sun zo sun baka uzuri uzurin banza suke baka سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم عذاب ما يرددي ذات ساموي دسوكي كابرتي دكتكيسو نعم
ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا لا يجدوا ما ينفقون صدق الله العظيم
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laisa harajun ba laifi ala du'afari ga wanda yake masu rauni ka shigo kamar tsoffi masu furfura idan ba su je yaƙi ba to Allah ya ɗauke musu zuwa yaƙi wala ala al-marda wanda yake marasa lafiya ne kan umri wan zamna kamar makafi da masu kumama su ma dan ba su je yaƙi ba ba komi in ji Allah wala ala alladhina la yajiduna haka wa'anda ba su da abunda za su ciyar shine wala ala alladhina haka ba laifi ga wa'anda yake la yajiduna ba su da mayun bikuna abunda za su ciyar zuwa yaƙi to ba su da harajin laifi bittakallubi anhu dan ba su je yaƙi ba da tsoho da magaho da gurgu da mara lafiya da mara wadata idan ba su je yaƙi ba in ji Allah ba komi amma sharaɗi idan nasahu lillah idan sun yi nasiha ga Allah wa rasulihi sun yi nasiha ga manzon Allah hala hukuri sanda suka zaune gida bi adamil irja ya zama ba su yin kwarmatu wata biyu ba su hana mai ikon zuwa yaƙi tafiya wadda'a sannan sun zama masu biyayya ga wanda aka wakilta ya jagoranci gari bayan ɗagawa annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce addinu an-nasiha addini nasiha ne sai sahabbai suka ce liman ya rasulullah addini ga waye da nasiha sai ya ce lillahi addini nasiha ne ga Allah wa li kitabihi da littafin Allah wa li rasulihi da manzon Allah wa li ayyamin muslimina da shugabannin musulmi wa ammatihim da sauransu abin da ake ce ma nasiha ga Allah shi da ya rabbi Allah anhu zai fassara wannan hadisi ya fere shi ya yi bayanin yadda wannan magana take na farko abin da ake ce ma nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai ka je ka ga Allah ka ce Allah ina ma nasiha in na rasu ka sa ni aljanna Allah ina ma nasiha mutanen garin wallahi suna son ka ba ina wannan nasiha za ka yi ma Allah ba abin da an nasiha ga Allah tabaraka wa ta'ala kal imani kai imani da Allah wahdahu shi kadai bi ikhlasin da ikhlas min gairi shirkin ba shirka ka zama mumini wanda ya ba da gaskiya ga Allah da duk abin da Allah ya sifantu da shi na sunayen shi da sifofin shi wa amma nasiha abin da ake ce ma nasiha ga littafin Allah fa hiya an taqra'u ka karanta littafin Allah wa tumina bihi kai imani da cewa wannan littafin Allah ne wata amala bihi kuma kai aiki da shi gwargwadon iko wa nasiha li rasulillah abin da ake cewa nasiha ga manzon Allah fa hiya ittiba'u sunnatihi ka bi sunnan manzon Allah min ghairi ibtiga'in kakka zamo dan bid'a duk abin da annabi bai yi ba to kakka yi ya zama kari manzon Allah sau da kafa wa nasiha abin da ake cewa nasiha لأئمة المسلمين لشواغبنين مسلمين بدعوة الناس wanda yake an ba su dama su yi kiran mutane wa jam'i kalma da tara kalmar mutane to ka karbi wannan kiran da suka yi maka ka ba da haɗin kai gare su idan sun ce ai kaza ka je ka yi abin da ake ce ma nasiha ga amawan musulmi shine ai musu nasiha kada ai musu algushu sannan kada a basu su faɗa ma abin da zai zama cuta gare su wannan shi ne nasiha ga Allah shi ne nasiha ga littafin Allah shi ne nasiha ga manzan Allah da mumirai da sauran amawa ma alal muhsinin min sabil min sabil laifi ma alal muhsinin bai zama ba ga masu kyautatawa wallahu ubangiji gafurun lahum mai gafara ne ga mumirai rahimun bihim mai jin ne gare su wala alal ladina aka ba laifi ga waɗannan idan ma a tauka waɗanda suke zo maka fi sab'atin a cikin mutum bakwai min al-ansari yan madina ne mutum bakwai daga bani makaran sun zo da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yatlubun suna neman annabi an yi hamilahu ala al-ibil ya dora su akan raƙuma ya zabu ila jihadi su je jihadi don ba su iya tafiya ƙasa kuma ba su da abun hawa. Ƙarar Rasul, mazala sallallahu alaihi wa sallam ya ce waɗannan mutane guda bakwai ‘yan Madina la ajidu ma ahmilukum alaihi yanzu ban da abun da zan ɗauke ku da shi zuwa yaƙi. Da haka ku koma gida ku yi ta salati ku yi ta salloli kuna mana addu'a har mu dawo. Ba za ku wayannan mutum bakwai suka tafi wani ya kula suna kuka bauti ya rasulullah sai ga an zo ma manzon Allah da kyautar raƙuma bi shay'in min al-ibli an kawo mashi kyautar raƙuma fa atahu minha sai annabi ya ba su kyautar raƙuma ma yahmiluhum abin da zai kai su wajen yaki farake mun sai suka hau suna ta murna suna jin daɗi da an ce su yi haƙuri bayan sun yi hakuri kuma sai ga taimakon Allah ya zo ma manzan Allah an samu raƙuman an ba su ƙalu lahu sai suka ce ma annabi a kasamta annaka la tahmiluna da farko ba karan ce kai ba za ka iya ɗaukan mu ba ƙara sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma hamatuku ko yanzu ba ni na ba ku abin hawa ba fa inna Allah qad hamalakum Allah ya kawo raƙuman da za ku hau da haka ba ni za ku yi ma godiya ba Allah ya kamata ku yi ma godiya shi ne kawo abu hawa haulai alladina bakau wayannan da kaga suna kuka lamma fakadul marakiba sadda suka rasa abin hawa yarmurun ila jihad zuwa jihadi laisa alaihim sabil ko da ba su je yakin ba tunda an ce su yi hakuri su zauna gida to ba su da laifi قال تعالى الله تعالى يسي ولا على الذين haka babu laifi ga waɗannan mutum bakwai idan ma a ɗauka waɗanda idan sun zo ma litahmilahum ma'aka dan ka ɗauke su ka je yaƙi da su tare da kai su ne mutum bakwai daga banu masar kunta sai ka ce la ajidu ma ahmilukum alaihi ni a yanzu wanda abin da zan ɗauke ku da shi zuwa jihadi bayan ka yi wannan magana ta wallau sai suka juya suka gida wa a'yunuhum hawa idanunsu tafidu min ad-dafi tana zubowa da hawaye hasnan ko husnan suna bakin ciki da adil saboda Allah ya ji ma yunfiqun ba su samu abin da za su ce saboda Allah ba kuma an rasa dawaki da raƙumman da za su ɗauke su saboda tsoron Allah suka yi ta kuka to irin wa'annan ko da ba su samu tafiya ba babu laifin komai a kansu alhamdulillah a nan ne muka zo ƙarshen karatu mu na yau abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu lada shi kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana muna roƙon Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya mu daga cikin wa'anda ake yantawa a cikinsa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da gabawa lafiya Allah ya tsare mana imanin mu Allah ya tsare mana ƙasar mu Allah ya ce da wannan jiha ta mu a gaba Allah ya saukar da alkhairi mai yawa ya saukar da albarka a cikin ta marasa lafiyar mu na gida da nasu fita muna fata Allah ya ba mu lafiya mu kuma da ke da lafiya Allah ya ƙara mana lafiya Allah ya gafarta mana ya gafarta ma iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ya sa aljanna ita ce mu kuma mu rayu da shi baki daya البركه الفاتحه مع صلاه الفاتحه